بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين yan uwa masu saurare masu kallo barkamu da sake saduwa a wannan shiri na hasiyan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yau insha Allah mawdu'i da zamu tattauna akai shine tarihin wallafa ilmin hadisi at-ta'liq fi ilmi al-hadith a yau 25 ga watan 24 ga watan Jumadal Ula shekara ta 2027 wanda dai da sha biyar ga watan Nuwamba dubu da ashirin da biyar miladiya. Idan za mu tattauna a kan wato tarihin wallafa ilimin hadisi, wataƙila zai yi kyau mu faɗi shi yadda malamai ke kakasa ilimin hadisi. Malamai sun kasa ilimin hadisi zuwa ga gida guda bakwai aƙalla. Suna cewa akwai ilimin hadisi riwayatan, ilimin hadisi wato a riwayarsa. Sannan kuma suna cewa akwai ilimin hadisi riwaya wato shine isnadi, wannan za ku ce wane wane an wane. مالك عن نافع آه عن ابن عمر مالك عن عن ابن شهاب الزهري عن انس بن مالك مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري irin wannan shine isnadi wannan an fulan an fulan an fulan ah to wannan shine riwaya ilimin hadisi riwaya wannan ilimi ne mai zama kansa ilimin isnadi sai wannan sai ilimi kuma diraya ilmul hadith diraya shi ilimi da za a tattauna akan mutum mai suke nufi ai sharhin su ai kaza ai kaza wanda shi ake da ilmul hadith diraya sai kuma na gaba ilmu ilmul mustalah ko ulumul hadith wanda su suna magana ne akan wato yarukan ilmin hadisi da islahin su me suke magana in suke sahihi me suke magana in su ce da'ihi me suke magana in su ce hasan me suke magana da ire-iren su da ire-iren su sai kuma bangare na aljarh wa ta'dil aljarh wa ta'dil shi kuma wannan ilimi ne mai zaman kansa wanda ta yanda kowane rawi ana cewa ilimin baci da wankewa kowane rawi za a zo a faɗa cewa malam wani ya shi wannan tabbatacce ne malam wani a karba a karban hadisi sa makareci ne a mai rauni ne wannan shi ilmul jarh wa ta'dil sai kuma na gaba shi ilmul ilal ilmi na al ilal ana iya samun hadisi wanda zahirin shi za a ga salamatu wato wato za a samu isnadin sa masu kyau ne mazajen da suka rawaito hadisin mutane ne wanda suke amintattu amma kuma sai a samu a cikin hadisi akwai wasu yan kurakurai da wasu daga cikin malamai suka yi gyara eh ko kuma hadisin ba na wani bane na wani ne wannan shi ana kirshi wato al-ilal wanda wannan sai wanda shi shakunduma ilimin hadisi suke iya sani irin su Ali ibn Abdullah al-Madini irin su Imam Ahmad irin su Ad-Dar Qutni da ire-iren su da ire-iren su da suka zama wato manyan mutane a wannan gaba sai kuma ilimin hadisi na gaba wanda shine ne wato na na shida shine ar-rijal ilmur rijal wanda shi wannan zaka ga kowane ana faɗa yaushe ne ya mutu yaushe ne ya rayu da suwaye malamansa wani ya ce wani da wani ya ruwaito to ya ji daga wanan nan misali hasan basri ya ce da ruwaya daga abu huraira daga imran ibn husayn da sauransu da sauransu sai mu je mu duba tarihi mu ji shi bai saurari hadisan waɗannan mutane ba za ka ce mu ji hadisi yau da ke akwai dacewa ta fuskar isnadi wannan tarihi na arrijal kenan wanda yana baka dama ka san wato alwafayat ka san al'akaran ka san kuma da malamai na kowane malamin hadisi sai kuma na gaba shi ake tarihin tadwid tarihi ne yadda wato aka fara rubuta hadisin shi kansa a to waɗannan su ne ilmuka wato wanda suke da alaƙa da ilimin hadisi guda bakwai mu yanzu a yau insha Allah za mu magana akan tarihi na tadwini tarihi na wato rubutu tarihi a ilimin hadisi a da yawa daga cikin malamai sun yi rubuce rubuce akan wannan kacu kam littafi aka rubuta akwai shehu shuyukina malamin malamin malamin ana kai shi Muhammad Bakar Az-Zahrani wannan malami na malaman mu Muhammad Sani Umar Al-Laimuni hafizahullah ta'ala wa ra'a malamin su wato Dr. Bashir Ali Umar wannan duk malaman su ne sadaka muke ce mashi malamin malamin malaman mu wannan bawan Allah ya tadwini sunna da ya rubuta wanda yake yayi bayani akan yadda wannan ilimi na wato na sunna aka dawwana shi sannan kuma wannan shi akwai tafi da malamai suka yi akwai manhajun naqd fi ulumul hadith na al-ustadu doktor Nuruddin Isar babban malami na Qur'ani na hadisi shi ma yana da rubuce rubutu da yayi da kuma bayanai da yayi akan yanda ilimin hadisi aka dawana shi aka rubuta shi saboda haka wani abu ne wanda yake yana ya tabo sarkana da sarsalan sa ba wai lokaci ne kawai sun da wani wani je kwanta ya ya fito fara wallafa ilimin hadisi ba kamar da suke tsammani ba haka abin yake ba a wato in za mu ƙara kallon shi wannan wato bangare na tarihin wallafa ilimin hadisi za mu ga dalilai da suka sa aka fara wallafa hadisi wato istiqlala a ce za a kadaita wannan bangare na hadisi da bauta da wallafa shine zahabul ulama asali shine wato an fara samun malamai ne tunda da can galibi ilimin ana hada shi na kiraza ana rubutawa amma ba bai kai ya kawo da za a ce an wallafa ba amma ana hada shi a kiraza daga baya sai malamai suka fara tafiya suna rasuwa wanda kuma tafiyan malamai kuma tafiyan ilimi ne saboda haka wato sai ya zama malamai sun fara cewa ya kamata a zo a zauna a taskasa waɗannan hadisan sannan kuma daga cin dalilinta da yasa aka ringa rubuta hadisai don a lokacin tabi'ai saboda alama an amintu daga sharrin kurakurai na raunanan masu ruwaya da kuma ma wato sharrin masu ƙarya ma suna danganta mu zana ƙarya duk wani daga cikin dalilai da yasa aka ringa rubuta hadisai a Imam Bukhari a cikin littafin Sahih Bukhari a cikin kitabul ilm ya kawo ya yi ta'aliki wato ya datsa isnadi ya kawo hikaya daga Umar dan Abdul Aziz yake cewa ya ce ma Abubakar ibn Hazm yake cewa umburu ma kana min hadithi Rasulillah ku je ku bincika abinda ake da sunan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faktuhu ku rubuta shi fa inni khiftu durus al-ilmi wa dhahab al-ulama saboda ina gurin tafiyar ilimi da kuma tafiyar malamai wannan a cikin taqriqut taqriq imam ibn ibn hajar al-asqalani ya faɗi isnadin wannan shi wannan riwayar da isnadin tabbatacce cikakken sa wanda aka duka ana ruwaitowa ta hanya ne na wato abdullahi ibn dinar ta hanyar abdul aziz ibn muslim abu zai al-qasmali daga abdullahi ibn dinar daga umar dan abdul aziz ta hanyar ad-darimi ta hanyar al-bukhari da sauransu duka ibn hajar al-asqalani ya kawo mushi isnadi cewa umar dan abdul aziz ya faɗi wannan magana magana ce tabbatacciya ba magana ce da ake tantamanta ba bayan Umar Abdulaziz ya yi magana kan gwamnansa na Madina, Abubakar Ibn Hazm ya faɗa cewa ya rubuta wasu ɓangarori na ilimin na hadisai, wanda daga baya zai ɗauki gabarin rubuta hadisai shine babban malamin na ɗan ƙasar Madina, Muhammad Ibn Shahab Ibn Shahab Az-Zuhri. Ya zo ya rubuta hadisai ya tattara su shi amma tattarowa yayi. Amma wannan da yawa wanda za su ga wasu makiya hadisan manzo Allah suna kokarin nuna cewa kawai wani kuta ilimin hadisi wani abu ne da sai da aka shiga lokacin Banu Umayya aka je aka buɗe wani kamfanin kero wannan hadisan aka je aka ba azhuri wasu kuɗi aka yi waye aka kana ya dinga kero hadisai wanda haka ba haka abin yake ba ga wanda ya kalli tarihi na musulunci ba haka abin yake ba shi wannan azhuri din nan ba shi kadai ne ya kaɗaita da hadisai a jikinsa ba in ka zo shi a Madina yake a madinan ma akwai wanda yake tsararsa ne ya haifin sai al-ansari babban malami ne wanda shi baya baya rubuta hadisansa su ɗalibansa da suka rubuta da in yazo yana ƙara bayarwa sai su ga ma wato yana yana ƙara ba da su inda ya inda ya faɗi su a baya saboda akwai kuma waɗannan malamai suna da wasu hadisan da kila ba shi ma zuhurin bai da shi dai amma mu zuhuri da wasu abubuwa da yake banta da su wanda ya zama ya gabaci waɗannan malaman amma ban da shi a cikin zamanin sa ne aka sami Qatada ibn Da'awatus Sadusi shi ma ko rubutu bai iya ba amma in ana magana hadisan basara ba ba shi yiwa dan basara ya zama zai iya kawo hadisai banda babu hadisan fata da ibn Abd Sadusi in banda in ka wuce kaman basara ka je Kufa akwai Abu Isa ka Sabi'i shi ma wannan malami ne shakuddin in ka je bin Sham akwai Makul Abu Abdullahi Shami wannan shi ma malami ne shakuddin waɗannan duka idan azhur yayi ƙarya to waɗannan sai su ƙarya kuma kuma ba wasu zai da ba da hadisan bane sun ce ba da ba da hadisai amma kaga a wanda bai san yadda abubuwan suke ba sai tsammanin cewa wani abu ne aka je aka kera saboda yadda makiya ke faɗi saboda haka imamu zuhuri shi ne ya fara zama ya yi ce ya kamata ya ga ya kamata wanda umarni kuma na umar abdul aziz ya ga ya kamata a zauna wasu daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tattare su waje daya yanda aka yi lokacin abubakar yanda aka yi lokacin abubakar yanda shi ma aka ga cewa ya kamata a tattaro hadisan nan a waje daya an je wajen yaji aka ga mahadata sun rasu aka zo aka rubuce su Qur'anin a waje ɗaya saboda kare tozarta shi ma irin wannan abin Ibn Shahab az-Zuhri suka yi ko ba shi ɗaya ba akwai wanda suka bi bayan sa daga baya musamman da bakwajin ɗaliban sa akwai Abdul Malik ibn Abdul ibn Jurayj a kasar Makka shi ma bayan nan ɗalibin Ibn Shahab az-Zuhri ne saboda shi ma sai yayi wani rubutu a cikin ilimin hadisi banda wannan idan ka zo cikin anan wato Madina akwai Malik ibn Anas akwai Muhammad ibn Abdulrahman ibn Abi David wannan a Madina kenan su ma suka yi rubuce-rubucen su suka domin kiyaye addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in kuma ka je Madina akwai Sa'id ibn Abi Aruba da Hamad ibn Salama waɗannan kuma duka suna ruwaito hadisan su da suka saurara daga irin su Qatada da irin su Qatada ibn Da'awat as-Sadusi kaga ba hadisan azumi ne kada aka rubuta ba kenan haka idan ka tafi Sham akwai wato al-Auza'i ya yi rubutu kuma ya taskace hadisan su makabul Abu Abdullahi Shami wanda kuma ba hadisan az-Zuhri ne kaga a wurin bashi ba amma duk da haka akwai hadisan az-Zuhri kuma akwai hadisan kuma su makabulin duka an rubuce su idan ka tafi Kufa akwai irin su hadisan Abu Jaka Sabi'i su a tsauri sun rubuce su wanda haka abin da muke magana a nan waɗannan malaman bayan an riga an wato shi az-Zuhri ya buɗe ƙofar rubutu to kuma sauran mutane ba wai sun zauna ne suna sai da hadisan azuri kawai ba an ta rubutawa an rubuta nasan an rubuta wanda ba nasan ba wanda shi ma ba shi da hadisan azuri saboda tsabar kwaɗayinsa neman ilimi akwai hadisan ma da bai saurara ba amma sai ke rubuta wata hanyar ɗalibansa malik yana daga cikin wato ƙarin ɗalibansa amma yana da ruwaya da ya yi ma malik daga malik hadisi wato kaga ya samu nuzul bai kai samu ulu saboda haka wato ba wai lokaci da aka samu aka ce kawai a zo a zauna a fara kera wannan hadisan kamar da wasu makiya a ke faɗi ba wanda bai san abu ba shine kawai zai faɗi wannan magana din bayan kuma a su imam malik sun shuɗe an ci gaba da wallafe wallafe in ba shi imam malik ma ba su imam malik kaɗai ba akwai ma'amad ibn rashid yamani ya da aljami ɗinsa bayan sun shuɗe akwai manyan ɗaliban su irin su abdurrazzaq ibn hammam as-sanani ya da musannaf ɗinsa sananne ne ana da rubutawa har yanzu ana karantawa kuma ɗalibai suna amfana da su ana karanta waɗannan littattafai bayan waɗannan mutane sun shuɗe sai kuma ɗabakan su imamu ahmad ibn hanbal ɗabakan su yahya bin ma'in ɗabakan su abdullahi ali bin abdullahi bin madini waɗanda sun yi rubuce rubuce isa kabir rahawiya duk sun yi rubuce rubuce kan ilimin hadisi to bayan an gama tattaro hadisan yanzu ba zama da hadisan duniya an gama sanin su to kuma sai wani dalili ya bayu na ya kamata a zama an tankaɗe an ci gaba tankaɗe hadisan an samu ingantattu da wanda ba ingantattu ba haka aka zo aka samu su kuma Imam Bukhari ɗaliban su Imam Ahmad sun rubuta waɗannan hadisai ingantattu kawai sannan kuma ma aka gama to da ana ma buƙatar kuma hadisai da ake kafa hujja kawai akan hukunce hukunce da ahadithul ahkam na tsarki sallah azumi sannan ka ashabu sunan suka suka mana wannan wannan wato buƙatar suka wato biya mana wannan buƙatun a su sunan Abi Dawud da sauransu saboda haka abin ya shafi abubuwa ne masu yawa ba kamar yadda wasu ke ganin ke faɗa da shashi faɗinsu ba shi ilimi kamata yi mutum bai sani bai tambaya haka yazo a cikin hadisi ala sa'alu idlam ya'lam fa inna ma shifa wa da'i su'al mutum ya tambaya in bai sani ba mana sai a bashi labarin wato yanda waɗannan aka samu tarihi na rubuta waɗannan abubuwa na hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam suyuti a cikin alfiyansa shine ya waje waɗannan abubuwan da muka faɗa a takeice yana cewa awwalu jami'il hadithi wal athar ابن شهاب آمرا له عمر وأول جامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب yana cewa farkon wanda ya fara rubutu a ilimin hadisi shine wato ibn shihab az-zuhri bayan nan kuma sai wasu daga cikin malamai da suka zo kusan a lokaci daya shine ya faɗi su ibn jurayj su hushay al-wasiti su malik bayan nan kuma sai ya magana akan wanda suka fara inganta rubutu hadisi wanda ke sun shaɗanta inganta su sai sai bukhari sai kuma sai muslim da sauransu wannan ilimin hadisi kenan da sauran shi gudanar hadisin amma saboda yanayin lokaci a takaice bari mu faɗi shi kansa ilimin musalul hadis musalul hadis shi ma ba wai duk da ya jinkirta amma kuma ya jima ana rubuta shi wanda suka fara rubutu ana cewa akwai ibn jurayj abdul malik ibn abdul ibn jurayj banda shi kuma akwai imam malik duk sun yi rubutu akan ilimin hadisi a bayan nan kuma sai an an dinga rubuce rubuce amma ko da samu a farko ko a ƙarshen littattafan manyan malaman hadisi kamar su sayyid muslim ai ina da mukaddimar sa al-ilal tirmidhi wato sunan tirmidhi yana da can ƙarshe ya rubuta al-ilal din sa ya rubuta abubuwa da ilimin hadisi bayan nan kuma akwai irin su ar-rama furmazi ya al-muhaddith al-fasil sai kuma su al-hakim an-nisaburi ya da ma'rifatu ulum al-hadith yana da akwai sai su abu nu'aym shi ma yana da ulum al-hadith sai kuma al-kifaya na al-khatib al-baghdadi banda su kuma sai al-ilma na al-qadi iyad banda su kuma sai su almayyanji abu hafs almayyanji suna da littafai da suka yi har zuwa kansu muqaddima na ibn salah wanda wannan shi tarihi na wallafa wallafa a ilimin hadisi wanda ga wanda ya san abin to ya san wani abu ne wanda yake dama wato ka'idar ilimi haka yake duk hatta ilimi na falsafa da da ilimi na sauran ilmuka na science da sauransu da irin wannan matakai aka biyo amma wanda bai sani ba kawai shine zai faɗi cewa wato ilimi ne wanda yake kera shi aka rika yi amma abin ba haka yake ba da dai wanda bai sani ba ya yi shiru to da ya hutashe da kansa ya hutashe da wanda suka sani bai ba su aiki ba Allah ta'ala ya samu wani lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh